الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujih na ilmin qira'atil mutawatira wa shadha bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyyah ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko zaman mu ko darasin mu na 99 muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljanna firdaus al'ala ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya to muna cikin suratul nur akwai taujihi na qira'at a aya ta 43 wanda kuma ba za mu iya tashi kanta ba sai mun koma aya ta arba'in da ɗaya saboda yadda bayanin zai gamewa gaba ɗaya alamtara shin baka gani ba annallaha cewa shi Allah subhanahu wa ta'ala yusabbihu lahu yana masa tasbihi man fis samawati wal ard wanda ke cikin sammai da kasai an gane ko malaman nawa sun ce bai ce ma ba nan ghallaba janibil uqala ala janibi ghayril uqala wannan bin nisbati lana bin nisbati ila Allah tunda can cikin yusabbihu yace yusabbihu lillahi ma fi samawati ma fil ardi kuma gallaba janiba ghayr al uqala ala janib al uqala bin nisbati lana la bin nisbati ila Allah to shin baka duba ba ko baka gani ba cewa shi Allah yusabbihu lahu man fi samawati wal ardi wanda ke cikin sammai da kasa yana masa tasbihi wa tayru da tsuntsaye sai ce mi safatin an gane ko sun saki fikafikansu sun bude su ba sun yi sahu sahu ake nufi ba sun bude fikafikansu an gane ko can cikin suratul mulk ya ce awalam yaro ila tsari fa kawun saffatin ta ce ni wa ya bai ce kuma wa ƙabe zatin ba me yasa yi wannan saffatin saboda tsuntsun shi na fira asalin fikafikan shi bude su yake yi wa ya na fi'ili gittuwa yake shi su ce wa ya kenan shi wannan arizin shi sai kashi da fi'ili kaji balaga ta alkur'ani Allah ce kullum qad alima salatahu wa tasbiha ay kullu wahidin min min al-khalq ko kullu khalqin qad alima salatahu ya san sallarsa anan intabe kullun dukkan kowanne daga cikin su qad alima salatahu kidan kowace halitta ta san sallata wa tasbihahu da tasbihinta ko kuma kullun dukkan su qad alima salatahu Allah ya san sallarsa wa tasbihahu da tasbihinsa wallahu alimun bima yaf'alun Allah matani na game da abin da suke aikatawa walillahi mulku samawati wal ard mulkin samai da kasai na Allah ne wa ila Allahi al-masir kuma ga Allah makoma take sai ce wa ila Allahi al-masir yayi taqdimu ma haqqu at-ta'khir li yufid al-hasr huna ga Allah za a koma babu inda za a ba ga Allah ba shi yasa gara ka gyara alakarka da Allah alam tara Allah ce baka gani ba anna Allah cewa Allah yuzji sahaban yana gaggabowa inji malaman zauri yana koro sahaban girgiji daga zajja yuzajji tasjiyatan shi ko yuzji daga azja ne yuzji ijza'an rabbukum alladhi yuzji lakum al-fulka fil bahri tabtagu min fadli yuzji sahaban Allah yana koro girgije ya an ce koro ba irin waka kora ta mu kace kamar an mai da Allah yana koro shi ma Allah yana hado shi thumma yu'allifu bainahu sannan Allah ya hada shi allafa kenan wa allafa baina qulubihim thumma yaj'aluhu rukaman sannan Allah ya sanya shi wani saman wani fatara alwadqa yakhruju min khilali sai kaga ruwa suna fita a tsatsagiyar wannan girgijen wa yunazzilu minas sama'i muna gariya ko yawa imamu ibnu kasir al-makki da abu amr ibn al-ala al-basri da yaqub al-hadrami al-basri sun karanta wa yunzilu minas sama'i yana saukarwa wa yunazzilu kuma yana saukarwa minas sama'i min jibalin daga duwatsu fiha min baradin waɗanda a cikinsu akwai baradin sanyi ko kace kankara an gane ko eh domin ba irin waɗancan duwatsu bane wanda za cewa an san ko su haɗu ma mutane fa yusibu bihi man yasha sai Allah ya samar ko ya shafi wanda ya so da shi shi sanyin kenan wa yusifu amman ya sha kuma Allah ya juyar da wanda ya so daga shi shi yasa kake ganin wani lokaci ba ana ruwa sai ka iske mi kankara tana faduwa an gane ko yawwa to ka dibi cikin ad-durrul masul fi ulumil kitabil maknun wajen min as-sama'i min jibalin zaka ga maganganu daban-daban da ya kawo saboda min tana dukan ma'anoni daban-daban sai Allah ya ce to yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar yakadu yayi kusa sana haske shine sana barqihi hasken walqiyar wannan girgijen yayi kusa an gane ko yadhhabu bil absar ya tafiyar da mi ya tafiyar da gari ina fata an fahimce ni imam abu ja'far al-madani ya karanta yuzhibu bil absar ya tafiyar da gari sai ta zamanto alba'u lit ta'kid ne domin asalin yuzhibu yana yana ta'addi da kanshi yuzhibu al absar yana tafiyar da gari an gane ko to kenan da anka kawo ba'un sai ta zamanto mi ta zamanto lit ta'kid shi kuma yazhabu dama zahaba ana iya cewa zahaba biki walau sha Allah la zahaba bi sam'ihim wa absarihim inna Allah ala kulli shay'in qadir kenan sai ta zama to alba'u lil musahaba yadhhabu bil absar kenan yadhhabu musahiban bil absar ya tafi yadda gani muna gane wannan da kyau ku yawa to kaga wannan yana nuna Allah subhanahu wataala ya faɗi yadda ake mi yadda ake saukar da ruwa masu karatun ilimin ruwa meteo kenan kaga ya kamata su tattaro ayoyi da suke da alaka da mi da suke da alaka da saukar da ruwa a alqur'ani da hadisan da suka wannan bayani sai ka tattara waɗannan ka'idodin da ayoyin ka fahimce su sai kai binciken na turawa don wanga wahayi na babu kuskure cikin shi na turawa na samun kuskure tunda su ma prevision ne suke cewa kaga hasashe na suka babu tabbaci ina fata an fahimce ni ka tattaro ayoyin da sun kai bayanin yadda ake saukar da ruwa a cikin alkur'ani a bangarori daban-daban da hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ka dibi karkashin wannan aya a cikin hay'atul i'jazul ilmi fil qur'ani was sunna ta rabitatul alam al-islami majalisar malamai ta duniya sun ka bayani kan wannan in baka samu littattafan su ba kuma kana iya duba cikin site nasu don saboda littattafan su ba sayarwa ake yi ba in kana da wani wanda yake aiki can ko wanda yake abin da dalibi a can ko kuma wanda yake da alaka da su sai ka yi demand ka ce kana bukatar littattafan su amma ka diba cikin site nasu ijaz.com wato www. ko kuma point ijaz.com ijaz sai ka sa e a an gari ko sai ka sa g a a z.com ko kuma www. sai ka sa e a g a a z.com a cikin intanet sai ka gani abin nan nasu ka gama sa'ilkin da ake tattaunawa da su wanda suke na ilimi da wallahu ta'ala a'lam to aya ta gaba ita ce aya ta wato 45 kenan duk da yake muna iya hada ta da ta 44 tunda mun karanta ta 43 Allah ce yuqallibu Allahu al-layla wan nahar Allah ne yake juyar da dare da rana ba wanda isa ya haka in ba Allah ba inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar lalle a cikin wannan akwai ibra li ulil absar ga ma'abuta basira an gane ko dibo yazhabu bil absar jam'i ne na basar gani ulil absar jam'i ne na basira nan gani na zuciya ba gani na ido ba sai Allah subhanahu wata'ala ce wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma Allah ne ya halicci dukkan dabba daga ruwa Imam Hamza da Kisa'i da Khalaf kufiyuna ne sun karanta wallahu khaliqu kulli dabbatin khaliqu kulli bil idafa Allah ne ya halitta dukkan mahalicin kowace dabba halaka kuma ya halitta to shin wannan amun ne baqid ala umumihi dukkan dabba daga ruwa aka halicce ta kun gane ko ko ko amun ne makhsus akwai dabbobin da ba da ruwa aka halicce su ba sai da manto makhsusun sannan kuma dabba shin abin da yake tafiya ne kan kasa shi addabba dama dabba asalin shi dabiba fa'ila ko ko a'a akwai dabba a sama waɗansu malamai suna ganin duk abin da ke tafiya sannu sannu ko a sama yake rayuwa ana kiran shi mi ana kiran shi dabba dalilin su kuma wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ma bassa fihima min dabba aya ta 20 da tara a cikin suratul shura wasu malamai sun kace fihi ma yana kuma yana jinsi sama'i wal ard wasu sun kace fihi ma yana kuma ne zuwa ga al ard to a kaga wannan kuma yana da wato rauni kenan a zahirin lafazi to fa minhum man yamshi ala batnihi daga cikin dabbobin nan akwai mai tafiya akan cikin cikin sa wa minhum man yamshi ala rijlaini akwai wanda ke tafiya akan kafafuwa guda biyu dan adam da sauransu wasu dabbobi da suke tafiya da kafa biyu wa minhum man yamshi ala arba akwai mai tafiya akan hudu an gane ko da wannan ne sun ka ce to kenan man tusta'mal li ghairi al-aqil amma li ghairi al-aqil bin nisbati lana bin nisbati ila Allah yakhluqu Allah ma yasha kuma Allah yana halitta abin da yaso ba sai waɗannan ba inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai an gane ko to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce laqad anzalna ayatin mubayyinat ko ba haka ba mun saukar da ayoyi mu bayyinatin bi kasril ya kinan sai zamanto ismul fa'il ne masu bayyanawa wanda suke bayyana wato hukumce-hukumce na Allah ko su bayyana ƙarya ta bambanta da gaskiya ko gaskiya ta bambanta da ƙarya an gane ko imam nafi' almadani da imamu abu ja'far almadani sun zammi madaniyan da kuma abu amur ibn al'ala albasri da yaqub albasri sun zammi albasriyan da ibn kathir almakki da shu'ba rawi na asim sun karanta mubayyanat waɗanda Allah ya bayyana su ko ba karan bane to wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya so zuwa ga hanya madaidaiciya aya ta gabar da akwai tujuhul qira'at a cikin ta aya ce ta 51 amma ba za ta ba za mu iya fahimtar ta ba sai mun koma wato aya ta 47 Allah ce wa yaquluna suna cewa amanna billahi mun yi imani da Allah wa bir rasuli kuma mun yi imani da manzo wa ata'na mun yi da'a thumma yatawalla fariqum minhum sai wata jama'a daga cikin su ta juya ta bada baya min ba'di zalika bayan haka Allah ce wa ma'ula'ika bil mu'minin waɗanda musu kasance mu'minai ba sifa ce ta munafikai kenan wa idza du'u ila Allah wa rasulihi idan aka kira su zuwa ga Allah da manzonsa li yahkuma bainahum kuma haka ba yawa dan yayi hukunci a gare su shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko idza fariqun minhum mu'ridun sai kaga wata jama'a daga cikin su tana juyawa tana ba da baya an gane ko wa in yakul lahumul haqqu idan kuma gaskiya tana bangaren su suna da gaskiya ya atu ilaihi muzaini za su zo suna masu kankan da kai kaga munafunci kenan Allah ce a fi qulubihim maradun shin a cikin zukatansu akwai rashin lafiya ne amir tabu koko suna shakka ne am yakhafuna koko suna tsoron an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu Allah ya zalunce su da manzon shi bal ulaika humuz zalimun wadannan su ne azzalumai nan ya kawo hum li yufid al-hasr al-hasr al-idafi kinan waɗannan su kaɗai ne azzalumai ma'ana irin nasu zalunci babu irin shi an gane ko inna ma kana qaulal mu'minina abin sani maganar mu'minai ta kasance idza du'u ila Allah wa rasulihi idan an kaci su ga Allah da manzo li yahkuma bainahum dan manzo ya hukunci gare su imam abi ja'far al-madani ya karanta li yuhkama bainahum da'i musu hukunci to da'i musu hukunci ya zama to am li yahkuma bainahum dan man zai musu hukunci an bayyana wanda zai yi hukunci an yaqulu sami'na wa ata'na to inda mu'mine za su ce mun yi imani sami'na mun ji ji na karba wa ata'na kuma mun yi biyayya Allah ya ce to wa ulaika humul muflihun waɗannan su ne masu rabauta su kaɗai ne masu rabauta an gane ko mun ji taujihi na wato wannan qira'a aya ta gabar da zamu dukanta cikin taujihi na ilmul qira'at ita ce wato aya ta 55 an gane ko inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa'adallahu alladhina amanu Allah yayi alƙawli ga waɗanda suka yi imani minkum daga cikin ku wa amilus salihat suka aikata aiki na gari la yastakhlifannahum tabbat Allah zai sanya su zamanto khalifa fil ardi a bayan ƙasa kama stakhlafa alladhina min qablihim kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya waɗanda suka gabace su khalifa a bayan ƙasa an gane ko yawwa imam shu'ba wanda rawi ne na asim al-kufi ya karanta kamar stukhlifan ladina min qablihim kamar yadda an ka sanya kenan sai alladina ya kuma na'ibul fa'il kamar yadda an ka sanya waɗanda sun ka gabace su khalifa an ka sanya kamar stakhlafa kuma kamar yadda Allah ya sanya kenan wanda kira ta bayyana wanda ya sanya wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum kuma Allah zai tabbatar musu da addininsu wanda ya yarda musu da shi wala yubaddilannahum kuma Allah zai musanya musu min ba'di khawfihim bayan tsoron su amnan Allah zai sanya musu aminci to su waye su Allah ce ya abuduna ni suna bauta mini la yushrikuna bi shay'an ba sa shirka da ni ko kadan domin shay'an nakira ce fi siyaqin nafi tufidul umum wa man kafara ba'da zalika duk wanda ya kafirta bayan haka fa ulaika humul fasiqun shine waɗannan su ne fasikai kenan su ne kafirai nan fasiquna ala rufin kharijuna an ta'atillahi ta'ala bada'an bit tauhid sai Allah ce wa aqimus salata ku tsaye da sallah wa atuz zakata ku bada zakka wa ati'ur rasula ku yi manzo da'a la'allakum turhamuna dan ayi muku rahama kenan in ba ku yi ma Allah da'a ba ba ku yi ma manzo da'a ba ba zan samun rahama gare ku Allah kai mu tsari an gane ko to sai Allah subhanahu wataala ce la tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard la tahsab gakkai zato an gane ko yawwa to nan zai zamanto kenan la tahsabanna an gane ko gakkai zato qira'a ce ta asim al-kufi da abu ja'far al-madani nan damiran an danganta shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma mai sauraron alqur'ani kenan kakkai zato anta kenan alladhina kafaru shine maf'ulun bihi al-awwal mu'jizina fil ard shine maf'ulun bihi al-thani a wannan qira'a to haka kuma akwai kira'a ta wato abin nan imamu ibn amir al-dimashqi da hamza al-kufi su kuma sun karanta la yahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard to la yahsabanna alladhina kafaru kenan kada kafirai su sa tsammani nan sai zama to alladhina shine alladhina kafaru shine fa'il al-awwal an gane ko to shi na bukatar maf'ulun bihi guda biyu sai ka kaddara anfusahum kenan la yahsabanna alladhina kafaru anfusahum mu'jizina fil ard kaso sa tsammanin su kafire kawunan su sun tsira fil ardi a bayan kasa sauran qurra sun karanta la tahsibanna to tahsibanna da tahsabanna duka dai domiri shi na komawa fa'ilin yana komawa zuwa ga anta kenan الرسول صلى الله عليه وسلم أو السامع سيدي canza sinun da tahsabanna da tahsibanna bai canza ma'ana an gane ko shi wancan yahsabanna shine yake maida alladina kafaru ya kuma fa'ili to ga kasa tsammanin da kafirai za su tsire ma Allah wa ma'awahumun nar ba kuma su ita ce wuta wa bi'sal masir makuma ta yi muni sai ka kaddara hiya kamar da malaman nahu suka ce al makhsus bi dham wa bi'sal masir hiya to wala bi isal masir eh wala bi isal masir afwan akwai lamun wala bi isal masir makoma ta yi muni wala bi isal masir hiya al makhsus bi dhanb sai ka kaddara shi an gane ko ita aya ta 55 wa adallahu alladhina amanu minkum wa bis salihat kadibi tawjihin ta a cikin al qira'at wa atharuha fi at tafsir wal ahkam a safha ta 842 ita ko wannan la tahsabanna alladhina kafaru ko la mu'jizina fil ard ka dibe ta cikin القراءات وأثرها في التفسير والأحكام أصفحة تدري بير لستين دهم الله يتيتو يا أيها الذين آمنوا يا كورن كوكي إيماني ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم سنمي إذنكم اللام لام الأمر دخلت على الفعل المضارع وأن دامكم تم ملكا سنمي إذنكم أنغانيكو والذين لم يبلغوا الحلم da waɗanda ba su balaga ba minkum daga cikinku salasa marrat shuɗi uku ko lokaci uku min qabli salati alfajr kafin sallar alfijir tunda wannan lokaci mutum tana yawa shira kwana wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira da lokacin da kuke aje kayanku kenan kuke hidda kayanku ga jikinku min adh-dhahirati lokacin hantsi wani mai lokacin hantsi in ka shiga gida sai ka cire kayanka saboda zahi wa min ba'di salati al-isha da kuma bayan sallar isha'i duka waɗanda lokuta ne wanda ɗan adam yana ɗan sakewa ko sai Allah subhanahu wa ta'ala ce salatu auratin lakum ko ba haka ba to nan muna da wato abin nan salatu auratin lakum in muka duba imamu shu'ba wanda rawi ne na Asim al-Kufi da Imamu Hamza da Kisa'i da Khalaf sun karanta salasa auratin lakum sauran kuma sun karanta salatu sun yi mami sa'un domba ina fata an fahimce ni to malaman da suke taujihin wato alqira'at sai suka ce ita qira'a ta salafu auratin lakum بالرفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي أنغانيكو هي kenan hiya ay al-awqat lokuta ne guda uku da an ka fada hiya al-awqat as-sabiqa awratul lakum lokaci ne wanda yake na al-awra muna ganewa ko ma'ana lokaci ne wanda kuna cire kayanku al-awra ku tana bayyana wa quri'a bin nasbi an karanta da nasba kamar da muka ce shu'ba da hamza da kisa'i da khalaf ala annahu badalun min thalatha marratin al mansubatu ala zarfiyya an gane ko tunda an ce thalatha marrat kuma thalatha auratin lakum kenan shudi ne guda uku lokuta ne guda uku waɗanda kuna cire kayan ku jikin ku yana al'aura ku tana bayyana ko ba haka nan bane in an ce al'aura ba dole ba sai al'aura ka waccan domin an ce auratul rajuli min surrati ila rukbati an gane ko to sai Allah subhanahu wataala ce laisa alaikum babu wani laifi akan ku wala alaihim ko akan su junahun laifi kenan ba'da hunna bayan waɗannan lokuta tawafuna alaikum suna dawafi akan ku ba'dukum ala ba'd kinan suna dawafi akan ku sashin ku yana dawafi akan sashi kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat kama haka ne Allah yake bayyana muku ayoyi an gane ko wallahu alimun hakim Allah kuma alimun masanina hakimin kuma gwanina ya san dalilin da ya sayo shar'anta wannan hukunci kuma akwai hikima ba wai ban za ka fassa Allah shar'anta wannan hukuncin ba mun gane ko to wannan shi dai ne abin nan sai kuma akwai ayar da za ta zo babu tujihul qira'at sai dai ga mai hadda alqur'ani wannan aya ta 58 kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati wallahu alimun hakim sai aya ta 59 ita ko وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته أنغاريكو سي آياتا ستين دقايا وجن كذلك يبين الله لكم الآيات أنغاريكو لكم الآيات لعلكم تعقلون وجن آه ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج كنا سي آية تتكي حكمتي wa idza balagha al-atfalu minkum al-hurma idan yara sun ka balaga falyasta'dinu su ma su nemi izini kamar sta'dana alladhina min qablihim kamar yadda waɗanda sun ka gabace su sun ka nemi izini kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi kama haka ne Allah yake bayyana muku ayoyin shi wallahu alimun hakim kuma da ya kare da wallahu alimun hakim Allah alimun masanina hakimun kuma gurina sai kenan alimun masanina ya san dalilin da ya sa shar'anta wannan hukunci hakimun kuma Allah gurina baya yin hukunci akan banza to wannan shine ya kawo mu ƙarshen wato taujihul qira'at a cikin suratu an-nur yanzu kuma za mu shiga ne a cikin suratu wato al-furqan an gane ko za mu taba abinda lokaci ya bamu dama ayar da za mu tashi akan ta cikin tawjihul qira'at a cikin suratu abin nan al-furqan ita ce aya wato ta takwas amma kafin a fassara ta bayanan ba su hitowa dole sai an koma aya ta hudu an gane ko Allah ya ce wa qala alladhina kafaru waɗanda na kafirta sun ci almuhimmu da tawjihul qira'at kin nan kana iya dubawa cikin alqira'at wa atharuha fi tafsir wal ahkam a safha ta 549 zuwa ta 550 da ta 618 zaka ga bayani kan waɗannan ayoyi da suke cikin wannan safha da safha ta 40 da safha ta 614 da safha ta 615 waɗanda saboda ƙarin bincike ne ɗalibin ilimi na iya komawa Allah ce wa qala alladhina kafaru kafirai sun ce in hadha illa ifkun iftarahu shi alqur'ani ba komai bane illa kiran ƙarya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ya kirkira shi wa a'anahu alaihi qaumun akharun kuma akwai wadansu mutane da sun ka taimake shi akan haka kuma sun kasa kawo waɗannan mutane ko ko wani lokacin su ce wani mutum ne mutumin barumi ne koya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkur'ani ya za a yi barumi ya zo ya koyi larabci ya koya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam larabcin da ku ba za ku iya irin shi ba Allah ce wala qad na'lamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar lisanu alladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin Allah ce faqad ja'u haqiqa mu waɗannan kafirai sun zo sun zo ma zulman zalunci wa zuran da da zir alaramma ƙarya kenan shaidun zir in ji malam Bahaushe wa ƙaru sun ce a satirul awwalina ai shi alƙur'ani wato tatsuniyar mutanen farko ce a satirul awwali naktatabaha tunda hamzatu waslin ce in kuma zaka tashi akan ta iktatabaha sai manzo Allah sallallahu ya rubuta kina ana faɗa mishi yana rubutu yana shifta fahiyatum la alaihi ana faɗa mishi yana rubutawa shine shifta da da Hausa alaihi gare shi bukuratan wa asila safiya da marici Allah ya ce to ga amsa kul ka ce da su anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard wanda ya san sirrin sammai da kasai dan nan wal ard jinsul ard ake nufi ba kasa guda ba shi ne saukar da alqur'ani innahu kana ghafurar rahima shi Allah mai gafara ne kuma mai jinkai ne wa qalu sun ka ce mali hadha rasul in ya sahi wannan manzo wannan lamun wajen kitaba an raba ta da hadha mali hadha amma ka'idar rubutun imla'i hadawa ake yi in alarabce na ba alqur'anance ba wa qalu sun ce mali hadar rasul mine ne ya shafi wannan manzo ya akulu ta'ama yake cin abinci wa yamshi fil aswaq kuma yake tafiya a kasuwa yamshi fi ilili mudari'i marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-damma al-muqaddara 'ala al-ya mana min zuhuriha as-thiqal wa yamshi fil aswaq ila tafiya kasuwa sun kace laula unzila ilayhi malakun wai dan mina ba so kamishi mala'iki ba fa yakuna ma'ahu nadira ya zamanto tare da shi yana wa'azi a sabko da mala'iki in an sabko da mala'iki in yayi wa'azi sai ya ce to shi mala'ikin lalle tabbata wannan annabin Allah ne daga da wajen Allah ne ke sama shi na yace annabin Allah ne ko yarda kaji da kicin gafere shi yasa da kaga mutum na yawan azama sharadi a rayuwa to ka guji wannan mutumin mai son ka ba zai azama sharadin da ba za ka iya dauka ba da kaga mutum na cewa shi bai da kaza ba sai an yi kaza kai ba wai mutum shi azama ka sharuɗa ba har da kanka in kana azama rayuwar ka sharuɗa masu yawa sai ka halaka kanka to yanzu misali mutumin da ya ce shi bai zama dole sai ya ci naman kaji kullum bai ɗauko jidali ba kaga sai haɗa da dukiyar mutane kiran wata rana tun da nan da bai da kiran sai ya ci dukiyar mutane ko rayuwar ka ka azama ta sharuɗa da yawa ka halaka shi yasa kuke ganin galibin mutanen da ke cin nasara a rayuwa su ne waɗanda ba su azama kansu sharaɗi in kana ɗalibin ilimi ko in kana mai neman kuɗi to duk abin da ka samu kanka cikin shi shi za ka aiki da shi kaga mai neman kuɗi duk abincin da ya samu zai yi amfani da shi ya ci ya yi haƙuri saboda yanzu bai yi hali ba duk sutura wanda ta samu yanzu ɗauki ibo gwarawa ibo duk abin da kaga suna amfani da shi to ka tabbatar da akwai ekonomi cikin shi kaga gidan haya ibo ko yana da kuɗi gidan haya sai kaga gidajensu gidaje ne masu arha sosai shi yasa kazamta take da yawa a gidan da suke rayuwa ibo sutura tai a tanhwa musa a tanhwa ko zanna sai ya nadu mai kyau saboda tana ɗaukar guga sannan da leshi saboda leshi yana jima bai mutu ba sannan da gin da jin gin kasan dai akwai aiki wando irin wannan na america duk motar da ibu ke hawa galibi mota ce almani mercedes mota ce tana shekara hamsin ba a canza mata injin ba abincin shi ibo garin rugu garin kwaki ko a yi mai taiba ko alala ko wake ko doya saboda waɗanda abubuwa cikin ciki in an kaci su da an zuba ruwa ƙabana suka yi su yi bunku mace bai iya auren macen da ba tasu ba wadda ta iya ekonomi ita ma nemo kuɗi take yi shi nemo ta nemo bai son wadda kullum ba ta shakai moton da suka hawa shine 75 ana iya shekara ashirin ana hawa ne bai da matsala bai ana maka ne sharaɗi yana neman dukiya sai ya samu to mu kuma ƙasashenmu sharaɗi muke azama kanmu sutura sai ta yayi kuma kai kana neman kuɗi abinci sai ka ce sai irin wanda kake so ya za a yi ka kai labari za ka kai labari haka ɗalibin ilimi ya ce bai yarda duk suturar da mai kuɗi ya sa siyasa irinta motar da mai kuɗi ya shiga sai ya shiga irin ta duk washin wanda ake yayi shi ba sai ya hawo irin shi to yau ta kan nemo kuɗin gezina da kayan da aka yayi da salular da aka yayi yau shi ta kai karatu a'a mai da waɗancan abubuwa gefe in ka samu kuli kuli mun san kuli kuli wasu na ce mai kuli ko wasu na ce mai bakuru ko ana ramba akwai wani suna igare ko birji ko to in ka same shi ka ci in ka samu tuwo ko da gaya na dan barbada mai dan gishiri da kuli-kuli ka aika shi ka gane ko in ka shekara goma sha biyar kana wahala to sai ka samu mi sai ka samu ilimi shi yasa da wuya dan mai kuɗi ya yi karatu da wuya dan mai mulki ya yi karatu da wuya hatta da 'ya'yan malamai in ba malamai sun jajirce ba 'ya'yansu ba su karatu saboda wadata take zuwa in manyan malamai ne sai kaga ƴaƴansu su basu damu da karatu ba su basu san wannan wadatar da sun ka samu ba inda iyayensu ba su da ilimi da ba su samu wannan wadatar sai su watsar da karatu amma da zaran baka sama duk macen da taka azama rayuwar ta sharuɗa arminta yana kusa ga mutuwa da zaran mace ta ce ba ta cin komi sai kaji to ko shugaban kasa bai iya aji ta tunda ba kullum za a samu kaji gidan shugaban kasa ba ko da akwai halin kawo su da shirya sauran lokacin zai bada wahala ka ce kai ka zauna kullum sai akwai kuɗi cikin aljihunka yau ina rayuwa kenan muna gane wannan da kyau to don haka waɗannan abubuwa ne waɗanda suna bukata a yi hattara da su in sabi hu katira shi yasa kafirai ba su sun su ce manzo Allah sallallahu kai ba mu imani sai su kirkiro wa ƙarya su ce ba za mu imani ba sai an yi kaza in an kai kuma sun ka ce ba za su yi imani ba sai ni sai wata ya tsagi Allah ce iqtarabatis sa'atu wa shaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir su ce ba za mu yi imani ba sai an yi kaza wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ard ko tufajjira lana min al-ard a sauran qira'at yanbu'a aw yakuna laka baytun min hatta tafjura lana min al-ard yanbu'a aw yakuna laka baytun min zukhrufin ko hatta tafjura lana min al-ard yanbu'a aw aw yakuna laka baytun min zukhrufin aw tarqa fi as-sama'i wa lan nu'mina lirqiyika hatta tunzila alaina kitaban naqra'uhu qul subhana rabbi hal kuntu illa bashar rasula ayoyin da ba haka suke jiri ba hadiba su wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatusajjira al-anhara anhar khilalaha tafsira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kasafa aw ta'tiya billahi wal malaa'ikati qabila aw yakuna laka baytun min zukhrufin aw tarqa fi as-samaa'i wa lan nu'mina liqika hatta tunzila 'alaina kitaban naqra'uhu duk waɗannan sharuɗa suke kawo kul subhana rabbi hal kuntu illa bashar rasula dan haka wallahi ku ya tara idan kana nema sai ka bambanta da wanda ya samu kuma duk mutumin da ke son ya rayu ko Allah ya baka wadata ga kai gadara ga kai alfahari sai ka gaba lahiya amma in kana yawan alfahari da nuna kai karshen ta ba za ka yi labari ba mun gane wannan da kyau to abin da ya kawo mu saboda kafirai suna kawo sharadi sun ka ce laula unzila ilayhi malakun fa yakuna ma'ahu nadira aw yulqa ilayhi kanzu sun ka ce koko ajeho mishi taska arziki ya za ya ce annabi na da talauci su sun kasa gane cewa ita duniya ba wata kima gare ta ga Allah ba balle a ce da Allah ya ba annabawa kuɗi sun kai kowa kuɗi Allah ya ba su mulki suka fi kowa karfin mulki mun gane ko to ai da ba za a bi su don Allah ba kenan munafikai ne za su bi su tunda mai kuɗi da mai mulki ana bin su ne wani lokaci mafi yawancin mutane suna girmama su ba don Allah ba mai mulki shi na ya daure ka ko shi kore ka daga yanki ko ba ka nan bane to kaga kina da sojoji in ka ce baka bin shi nan sa a kira maka shi shi ko mai kuɗi matar ka kayan mata ciki ya kai wata takwas ina kai na hada da shi kuma ka san baka da rago amma mallami bai da kuɗi bai da mulki in ka girmama shi don Allah ka girmama shi in ba baka girmama shi ba to kuma don Allah ba sai ko mun fahimta ba to sun ka ce aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha ko shi zaman to shi na da gona ya'kulu minha wanda yake ci shi annabi qira'ata hamza da kisa'i na akulu minha kaji ma su ma sai sun ci ina fata an fahimce ni yawwa wadda muke ci daga gare ta annabi ya ci su ma su ci Allah ce to wa qala adh-dhalimuna adh-dhalumai sun kace in tattabi'una ba komi kuke bi ba ai ma tattabi'una illa rajulan sai mutum masuran wanda ayi masa sihiri ba na ko ba cikin hankalin kanshi shi ke yin waɗannan abubuwa ba da wannan ne waɗansu suka kore cewa ayi ma manzon Allah ayi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sihiri an gane ko amma wanda magana ta su ba gaskiya bace tunda dalilin sauka kula a uzu birabbil farq da birabbil nas ai sihiri ne labid ibn al-asam yin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda labid ibn al-asam haliful yahudi ne shi ba bai yahudi bane amma haliful yahudi ne an gane ko sihiri yana kama annabawa amma baya yin tasiri ya hana musu isar da sakon Allah shi yasa masu sihiri na annabi Musa ai sai da Allah ce yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a kaga sihirin gashi shi kan shi ga kamar abin nan ne amma ba su yi tasiri ba su hana mai isar da sakon Allah to haka manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kadiba cikin al-ahadith al-mushkila al-warida fi tafsir al-Qur'an al-Karim kaga wato bayanai daban-daban ina fata an fahimce ni to kidan da haka wannan ba hujja bace a ce ba ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri ba kamar yadda ayyan mu'tazila da sauransu waɗanda sun rikice suke faɗar irin waɗannan abubuwa idan muka duba a cikin taujihul qira'at al-ashr bil qur'an an gane ko a karkashin wannan aya aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha ko na'kulu minha sun kace idan za a yi taujihin wannan sun kace to qira'ata ya'kulu minha ta jamhur sun kace abinda za a hankalta ma za a yi taujihin ta da siyaki tunda an kace laula unzila ilaihi malakun ai da manzon Allah sallallahu alaihi ake magana ko aw yulqa ilaihi kanzun ko ba karan bari to sai sun kace kenan aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha kaga duk siyakin ya tafi akan ifrat sannan kuma yace tabarakallazi in sha'a ja'ala laka khairan wanda sai zama to siyaki ne Allah ba astabiq ba wadancan kuma astabiq ne dukkan su ya nuna dai an danganta abin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ko na akulu minha an gane ko za mu ci daga gare ta ita ma ana iya taujihinta don Allah ya ce wa qala zalimuna ko ba ka dan bane kaga azzalimuna kuma ya ce can mi wa qala allazina kafaru wa qalu sun fada kenan na akulu minha jam'i ne shi ma sai ai taujihinta da wannan ba sani ko mun fahimta ba to sai Allah ce unzur ka kalla kaifa darabu lakal amsal yadda suka buga maka misalai fa dallu sun bace fala yastati'una sabilan ba sa ikon hanya ma'ana ba sa da ikon shari'a sai Allah ce to tabarakal ladhi albarkatun Allah sun yawaita wanda in sha'a in ya so ja'ala laka khairan min zalika ko baka dan bane zai sanya maka mafi alkhairi daga wannan daga abin da sun ka faɗa to menene khairan min zalika jannatin sune aljanna tajri min tahtiha al-anhar wadda koramu suke gudana karkashin ta sai ce mi wa yaj'al laka qusura kuma Allah ya sanya maka qusuran benaye jam'i ne na al-qasr an gane ko yawa wa ya ja'al laka kusura imamu ibn kasir al-makki da imamu ibn amir al-dimashqi da kuma imamu shu'ba rawi na asim al-kufi sun karanta wa ya ja'alu laka kusura ba su yi malamun damma ba kenan sai zaman tonan istinafi ne ai wa huwa ya ja'alu laka kusura kuma Allah yana sanya maka kusura can kuma wa ya ja'al laka kusura sai zaman to jawabi ne na abin da na sharadi tunda in sha'a ya ja'allaka kusura ko ba ka dan bane in sha'a in ya so ja'ala laka kaga ja'ala sai da mutomi shine ja'ala laka in sha'a ja'ala laka khairan min dalika jannatin tajri min tahtiha al-anhar in sha'a in ya so to ja'ala shine mi shine jawabu shart ko ba ka dan bane da yake madi na bai daukar jazma shi ko ya ja'allaka qusura sai an kai mishi jazma saboda mudari ne ba tusi akan madi amma shi wancan madin tunda ba ta bayyana gare shi to amma kuma shi mudari tana bayyana gare shi ko ba karan bane tunda shi madi mabniyun na shi ko mudari ne mu'arabun ne ko ba karan bane ibn malik ya ce wa fi'lu amrin wa mudiyyin buniya wa a'rabu mudari an in ariya min nuni tawkidi mubashirin wa min nuni inatin kayru'na munfutin to aya ta gaba wadda za mu tashi a kanta cikin taujihul qira'at ita ce wato aya ta sha uku an gane ko yawwa amma ba za mu iya samun fassara ta ba sai mun koma aya ta sha ɗaya Allah ya ce to bal kadzabu bis sa'a sun dai ta kiyama duk waɗanda maganganu kan ji suna faɗi ta kiyama ya jawo musu ita ya jawo musu shi Allah ya ce wa atadna liman kadzaba bis sa'ati sa'ira mun yi tattale ga wanda ya karya ta kiyama sa'iran wuta mai ci bal bal bal bal Allah kai mun tsari idza ra'atuhum idan ta gansu ina wadanda ga cewa jama'a ta ba a isnadin fi'li zuwa gare su Allah ce in wuta ta gare su wannan ya nuna wuta tana gani min makanin ba'idin daga nesa ita jahannama sami'u laha za su ji gare ta taghayyuzan an gane ko wato taghayyuz daga gaza yaghizu ne wato alama hushi taghayyuz huci wazafiran da ruri Allah ran baka ji wuta tana kururuwa Allah kai mu da tsari Allah ce to wa idza ulqu minha idan an ka jefa su a cikin ta makanan wuri dayyikan wanda yake wuri ne mai kunci an gane ko yawa idan muka duba Imam Ibn Kathir al-Makki shi kuma ya karanta wa idza ulqu minha makanan an gane ko bitakhfif kenan shi bai mi ba bai tashdidi ba su wadancan sun karanta dayyiqan daga daqa yadiqu ne sai an kara ya sai an kace mi dayyiq sai zaman to ala wazni fa'il alhamdulillah kaseera yahdikumullahu wa yuslih balakum an gane ko imam ibn kasir al-makki ya karanta wa idza ulqu minha makanan dayqan an gane ko dayq kunci shine dayq ko to sai zaman to kenan abinda ake nufi zu dayqin ma'abucin kunci Allah ce muqarranina an daure su alaramma a to an daure su alaramma to yanzu za mu tafsirin qur'an bil qur'an anan eh ban ji ba to na ji wannan akwai saura wa tara al-mujrimina yawma idhin muqarranina fil asfad da kuma khuduhu faghulluhu to Allah ce da auhu nalika subura za su kira halaka Allah ce to la tad'u yawma suburan wahidan kan ku kira halaka guda wa wad'u suburan kathira ku kira halaka mai yawa kadiba cikin alqira'atu wa asruha fi tafsir wal ahkam safha ta 927 dan kaga tawjihin wannan qira'a to yanzu sai kuma ayoyi wasu wanda ajere na karshe wanda zamu tawjihin su saboda lokaci ya fara mun halin sa qul ka tambaye su azalika khairun shin wannan shine mafi alkhairi a'a azalika khairun wannan shine alkhairi dan wata babu wani alkhairi tare da ita am jannatul khuldi allati wa'ida al muttaqun ko ko al jannata dawwama wadda an kai mu'mine masu tsoron Allah alƙawalinta Allah ce kanat lahum ita aljanna ta kasance gare su jaza'an sakamakon wa masiran da kuma makoma Allah ya sanya mu daga cikin su lahum fiha ma yasha'una alaramma lahum su kadai adda shi yasa ya gabatar da lahum bai ce ma yasha'una fiha lahum ba a lahum su kadai lahum wa lahunna dan akwai mata li taklibi janibi dhukuri ala janibi al su muminai maza da su muminai mata ko masu tsoron Allah maza da mata lahum fiha ma yasha'una su kadai adda abinda sun kaso khalidina kuna suna waɗanda an ka kaddara ma dawama kana ala rabbika ya kasance akan ubangijinka a'a ala rabbika gun ubangijinka la yajuzu listi'la ala Allah la haqiqatan wala majazan wa'adan mas'ula wa'adan alqawli da mas'ulan abin tambaya ba wai yana nufin ala rabbika bace da su ne a'a falala ce ta Allah dan ala tufidu al-mushiratu lil wujub tana nuna wajibci to amma ai babu zo daga Allah la yusalu amma yaf'alu wa hum yus'aluna kadiba cikin abin nan sai Allah ya ce to mi wa yawma yahshuruhum imamu hafs wanda rawi ne na asim da kuma imam ibn kathir al-makki da imam abu ja'far al-madani da imam yaqub al-madani sun karanta wa yawma yahshuruhum ranar da Allah zai taro su kinan lafdul ghaiba ne an ba da ikhbar anillahi subhanahu wa ta'ala azza wa jalla sauran qurra sun karanta wa yawma nahshuruhum ranar da zamu taro su an gane ko yawwa fa yaqulu Allah zai ce kaga an maida shi abin nan Imam Ibn Amir ad-Dimashqi ya karanta fa naqulu musu Allah zamu ce kina annunu huna lit-ta'zim an gane ko zamu ce a antum adlaltum ibadi haula'i shin ku ne kuka batar da bayina waɗannan am hum dallu sabil ko ko su ne sun kaɓata hanya kaga na an ya kore kenan ga su ga abin da sun ka bauta ma to idan mun ka duba cikin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an ina fata an fahimce ni a karkashin wannan aya sai sun ka ce yadda za a tawjihin ta da alqur'ani da Allah subhanahu wataala ce wa yawma yahshuruhum da wa yawma nahshuruhum sun ka ce qira'a yahshuruhum bil ya'i an gane ko ana kafa mata hujja ne bis siyaki ana ta'lilin ta kinan ai tawjihin ta domin an ce kana ala rabbika wa'dan mas'ula to rabbuka din nan wa yawma yahshuruhum ai wa yawma yahshuruhum rabbuka an gane ko yawwa sannan sun ce kuma akwai as-siyaqi al-lahiq bayan as-sabiq domin ya ce a antum adlaltum ibadi bai ce a antum adlaltum ibadana ba ita ko kira'a wa yawma nahshuruhum an kafa mata hujja ne ko an yi tawjihin ta da an-nadhir an gane ko wanda sun kace min ma ja a fihi al-hashr musnadan ila Allah ta'ala inda hashr yazo an danganta shi zuwa ga Allah bi lafzi ta'zim da nunun wanda take nuna kina at-ta'zim inda Allah ya ce wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada wa hasharnahum mun taro su da yake can nan nahshuruhum mudari'ina can kuma madina wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada mun taro su qalu subhanaka za su ce sarki ya tabbatar maka ya Allah ma kana yanbaghi lana bai dace gare mu ba an nattakhiza mu rika min dunika kuma bayan ka min awliya'a mujibintan lamari su guma kan kansu da an kabuta musu to Allah in ba mu da mujibintan lamari in ba kai ba kaga kaga ƙarya ta ƙari kenan Imam Abu Ja'far al-Madani ya karanta qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an wato abin nan an nuttakhadha an gane ko an nuttakhadha kenan a riƙe mu kenan bai dace ba a riƙe mu min dunika kuma bayan ka min auliya a majibin kana mari su kan suna an nuttakhadha su ba za su riƙa ba kuma an nuttakhadha bai dace a riƙe mu ba min dunika auliya kenan kuma bayan ka a riƙe mu abin bauta walakin matta'atahum sun kace sai dai Allah ka ji yadda su dadi ka ga jin dadi shi na baka mutum wa aba'ahum da iyayensu hatta na su zikra sai da sun kamanta da ambato wa'azin da an kai musu sun kamanta sun kabar shi kuma sai sun kamanta wa kanu qauman bura jam'i ne na alba'ir sai sun kasance mutane ne halakakku daral bawa gidan halaka mun gane wannan da kyau ko to wannan shine abin da aya take faɗa shi yasa Allah ce bal mata'tu ha'ula'i wa aba'ahum hatta ja'ahumul haqqu wa rasulun mubin ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وانا به كافرون jin dadi in ba an yi hattara ba ko kana da hali kamar sakan marayuka abin da take so kai kanka saboda in ka saba da dadi kullun radda babu dadi sai ka lalace yanzu turawa da sun ka dibi larabawa da bakakin mutane sun fahimci rayuwar kowa tunda suna da agent secret suna da ONG ONG sai suka fahimci cewa shi balarabe babu babu abin da zai sa a rike shi dam dam dam dam sai jin daɗi in ana so a mallake shi shikenan sai suka buga musu AC suka kai musu manya manyan otal suka kai musu shakwala suka kai musu firigo shikenan yanzu gashi nan sun ci sun koshi in ka tsaye masallacin nan larabawa ku jira ta hi dubu nawa ba a iya sallah da ni da tsaye saboda an sha shakwala an sha AC mutum gashi bai iya tsayar ga rana minti biyar sai ya fara zuga kamar rago kaga sun kamu to wanga zai ta jihadi shari jihadi gidan wa shi da jihadin rayuwa ta yi shi yace yayi yawa shi kuma bakin mutum sai suka gane in aka saka mai wadata lalacewa zai yi kamar zai kubce musu shine abin nushi sai sun kace to a rike shi saboda shi bakin mutum shi balarabe ko ya haiko kuɗi duniya da waya shi mata biyu da guda haika zama kuma laraba ba su kaurin aure suka sai mace da shekara 35 ba ta aure ba sai 40 ta aure ko da ta aiwa biyu ko uku sun tsaya shi ko bakin mutum sai suka gane in aka sa shi cikin condition matsalar aure zai yi dama da talaucin ma yayi aure yanzu zaka iske wani mutum da mata hudu ko wace gidan haya take kuma galibi guda mai sai da Toyota guda mai dan wani dan tebur ɗinta guda kaza guda kaza shi dai iyaka ta inda ne ya san inda zai fada shi kwana bakin mutum za a gani a bashi zakka ta jikka 150 sai ga wata zawara sai ya kai mata sai su yi magana jikka ɗari biyu in sun kai magana jikka ɗari shi ba ta ɗari hamsin ta bishi jikka hamsin in shekara ta gewayo an ba shi wata jikka shi suka mata kuɗin ta in ba ta yi ba kuma shi kai ma wata zawara su cin ta ba shi yasa turawa ba sa son bakin mutum ya yi arziki saboda shi in ya yi arziki yana daga cikin abin da ke so ya tara mata da 'ya'ya sun kuma ba su son al'umma ta yi yawa to kun ji shi yasa kullum suke cewa mutane sun yi yawa Afirka muna ganewa me yasa ba a ce tana ta yi yawa ba saboda mutanen China sun hini mutanen China sun hini sun yi kowa yawa amma ba a ce China mutanen China sun yawa ba saboda mutanen China suna aiki kuma mutanen China suna sawa ilimi cikin aikin su shi ko baki bai son aiki kuma ko ya aiki bai sawa ilimi yadda Afirka ake noma shekara 500 da sun ka wuce a samu katta majiya karhi in an kai gayya ana rama ta noma sai an biɗi ƙwaya an sa cikin ruwa da cikin hura a kawo masu kiɗi haka nan na ko yanzu aka noma galibi saboda ba a sawa ilimi ba a zamunantar da waɗansu al'amura da suke bukata a zamunantar da su wannan shi ne matsala to kaji mata a tahun kenan jin daɗi kenan Allah ce to faƙad kaddabukun bima taqulun sun ƙaryata ku game abin da kuke faɗa fa ma tastati'una sarfan ba ku da ikon ku juyar da azaba wala nasran ko ku samu mai taimako ko mai taimakon ku ku taimaki kanku wa man yazlim minkum wanda duk ya zalunci daga cinku Allah ce nuziquhu azaban kabira za mu dandana mishi azaba mai girma Allah ce to wa ma arsalna qablaka minal mursalin ba mu taba turuwa gabanin ka ba daga cikin manzanni illa innahum la ya'kuluna ta'ama fa ce suna cin abinci kenan wannan ba matsala bace dan an turo manzo yana cin abinci wa yamshuna fil aswaq suna taya kasuwa annabawa mutane ne kamar kowa ba su da girman kai waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan Allah ce mun sanya wadansu mutane ga wadansu mutane sashen ku ya zama tori sashe fitnatan jarabawa a tasbiruna shin za ku yi hakuri nan istifhami bi ma'an al'amur ai isbiru ku yi haƙuri wa kana rabbuka basira ubangijinka ya kasance mai gani ko ko ubangijinka ya kasance masani daga basira in mun ce basira mai gani daga albasaru ne basiran kuma mai abin nan masani kenan daga basira ne to dan haka dai waje Allah ba'da kuma ibadin fitina tana tasbiru Allah ya sanya wasu zama to fitina komi bala'in ka sai an samu kai ma akwai wanda shi ma bala'i na gare ka sai ka ga mutum duk mutane tsoro ne suka yi amma dan ɗane dan karami ya hitine shi sai ka ga mutum ya buwaye kowa duk duniya alaran ma amma in mata ta mai tsawa sai ya yi makarkata kuma gane ba sai ka ce wallahi ka san wannan wannan yabbila ita kai higare ta kuma shi ko a tsoro ne aka eh Allah ya sanya sashi da mutum fitina ga sashi gashi nan turawa sun mallaki ilimin duniya maimakon su sashi a je a yi kasuwanci a yi noma sun kiya sai dai su zo su mamaye kasashen mutane su kawo bindigogi a kashe mutane don su sace arziki sashe fitina ga sashi kana da makwabci lokaci baka da sai zan fitaran ne gari ka ko mata ko da ko aboki ko abin da ya kafa da haka Allah shi mu mai kyau to ga dukkan alamu lokaci yayi halin sa mu tsaya bakin nan sai kuma darasin mu na gaba in Allah ya kaddara insha Allah rabbul alamin abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi babu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh